alhamdulillahi wa ba malam ya azumi Allah ya albarkaci rayuwarmu gaba daya muna da tambaya kamar haka malam na yi aure na yi auren bashi to daman mun yi da shi akan cewa wata daya zai biya ni amma yanzu ga sharu lakanci ya shiga tsakaninmu har ma ta kai ga yanzu ma ina gida kuma gaskiya malam bai bani kudina ba a sharuwa lafiya to ke me ya kai ki kuka yi rigima kina bin sa bashi kika bar gidansa ba a ji a saurara yanzu nan ba kwa ji na yar uwarku ce wai ta yi auren bashi damun ku a garin nan haka ake auren bashi na gayyato muku ma za a tuturo sun ce wallahi ku zo ku mu ana ɗiban mata bashi ashe arha ce da ku haka ta yi auren bashi bai biya ba ya yi mata wulakanci yanzu ma ta tafi gida ina baki shawara ki lallaba ki koma ki karɓo bashinki in ma za ki fita sai kin damƙi kuɗinki a hannu sadaki hakkinki ne dole ne ya biya ki amma dai aure yana nan tun da bai ce ba zai bayar ba sai a matsanta a karbo Allah ya daidaita ki da ke da mai gidanki da haka mazan nan da suke yin aure a bashi kuma suna rike hakkin mata su ji tsoron Allah mala ina tambaya kamar haka don Allah ina son a yi wa 'yan uwana mata nasiha su daina yin planning da kuma bleaching da ƙarin gashi don Allah a musu nasiha akan ba daidai ba ne wannan ina jin wata 'yar uwarku ce malamar islamiyya ko a planning in har na fahimce ta planning ba za a ce kar a yi planning ba planning shine tsarin haihuwa a kai tsaye ba za a ce a daina planning ba saboda akwai mai larurar yin planning yanzu matar da take haihuwar kunika akai akai duk shekara sai ta haihu wannan dan bai yi kwari ba a dauki wani sabon ciki ba laifi idan ta je ta yi allura da zai hana ta daukan ciki sai dan yayi kwari ta kara haihuwa matar da kullun idan za ta haihu sai an mata CS sai an mata CS sai an mata tiyata kuma likitoci suna faɗa akwai wani adadi na tiyatar da ake yi wa mace to ba laifi ta bada rata wajen haihuwar ta rinka hutawa a don kada a samu matsala matar da take haifan 'ya'ya ta kila ana wahala ta fama ba laifi idan ta yi ratar haihuwa ta yi allura ko ta sha magani ta yi planning wannan ba laifi ba ne saboda tana da larura haka matar da Allah tana da rashin lafiya yanzu matar da take da ciwon suga likitoci suna faɗa ba a so ta yawaita haihuwa saboda tana galabaita ya'yan masu galabaita don an daidaita bayan shekara biyu uku shekara biyar ta kara haihuwa wannan ba laifi bai kenan akwai planin inda ya halatta akwai wanda bai halatta ba wanda bai halatta ba lafiya kalau haihuwarki a daidai take shekara biyu uku kike haihuwa kawai kije kice wai ya isa haka wannan bai halatta ba ko ana faɗa da miji ba a son sa aje a ta dirka allura don kara haihu da shi wannan ma bai halatta ba da haka ya kamata a kiyaye bleaching canja halitta aya ce a cikin alkur'ani suratul nisa'i wala amurannahum fala yubtikunna adana al'am wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah shedan ya ce sai na umarci mutane sun canja halittar Allah duk wacce take shafa mai don ta ƙara haske wannan bai halatta ba ki tsaya akwai namijin da shi bakar ma yake so yanzu akwai namijin da za ka ba shi faran mace baya so shi ya fi son baka akwai wanda kuma fara yake so akwai wanda wankan tarwada yake so kowa da irin yadda Allah ya yi shi da aka magana ki ce sai kin canja halittar da Allah ya miki kin koma wani kala kin rena abin da Allah ya miki kenan zaki je a canje canjen kuma za a gani da yawan ku kuna yi kuma yana bayyana wata ta ji ta yi planning ta yi ta yi bleaching din mijin ya ganta saurayin ya ɗauka wata farar mace ya aura sai da aka tare a gida an zo tarewa ta cire kayanta sai ga fuskar fari hannayen farare can cikin kuma baki irin kamar gawai sai ce wannan aljana ce ko mutum to kin ga tunda bleaching din ma ba duka jikin kike yi ba asiri yana tonuwa kuma likitoci suna faɗa yana jawo cututtuka da yawa akwai matan da in suna bleaching ko auren su ba a yi da haka ku daina yi bayi da kyau canja halittar Allah ne gashi Allah baya so sannan akwai abinda ta faɗa na ƙarshe ƙarin gashi haramun ne mace ta ƙara gashi zur ne duk wacce take ƙara gashi sai Allah ya mata azaba ko gashin doki ko na mutane ki tsaya yanda Allah ya tsaye da ke ki bar ni'imar da Allah ya miki a hakan da kike wani yana son ki a hakan amma mace ta je ta daura gashi kowa ma ya gani cewa gashin doki ne a bayanta akwai hula ma ta gashin da ake yi sai a zo a daura shi a ka in ta cire za ta yi wankan janaba sai ki ga kan kamar na wani yaro ba komai akan saboda kin kashe gashin naki na Allah ana shafa mayuka masu kyau da yake karawa gashi tsawo mayuka masu kyau da yake karawa gashin mace baki wannan ba laifi amma ƙara gashi ba daidai ba ne Allah ganar da mu wannan ta ce malam ina neman taimakon addu'a a na musulunta mijina ya tafi ya bar ni da yara shida ‘yan uwana suna ‘yan uwana suna ƙoƙarin rinjayata akan na koma addinin kirista’ ina neman addu'a a cikin da addu'a Allah ya sa ni ci gaba da zama a cikin musulunci yau tsawon shekara biyu mutumin nan ya tafi bai dawo ba ba na gidanmu saboda sun ce wai in koma kirista ni kuma na ƙi yadda na koma shine suka je menene suka jefe ni suka guje ni kai malam a tiyani da addu'a ni dai roƙona shine Allah ya sa in ci gaba da rayuwa akan musulunci tsakani da Allah wannan mata ba a mata adalci ba ni kullun shekara na zo garin nan sai an kamun tambaya irin wannan sai ku je ku rinka auren ƴaƴan da suka musulunta saboda rashin mutunci ku rinka guduwa kuna barin su ina ma da tana da dangi da iyaye ƴan uwanta musulmi wannan da ɗan dama dama shi ma ba abun yabo bane ku ɗabi'ar ku a garin nan yawanci sai mutum ya auri yarinya kawai sai gudu ya tafi ya batta ina zuwa garin nan kwana ɗaya biyu sai da aka kawo min kes ga wata mata nan mijinta ya gudu ya tafi ya batta ba ci ba sha yanzu wannan daidai ne to kuma maganin ku da kuke aurar da ƴaƴan ku ba kwa bincike duk wanda bai da wata sana'a mai karfi kar a bashi a saboda ƙarshe bayan ya mata ciki zai gudu ya tafi ya bar ku da wahala jan gwangwan bai da kyau da haka wannan mutumi muna fatan Allah ya shirya da shi Allah ya sa ya dawo yan hizba a nemi wannan matar sai a neme ta a tabbatar da gaskiyar abin da ta faɗa sai mu gaya za a taimaka mata ki tsaya a musuluncinki karki koma kiristanci kuma Allah zai tsare ki da ke da 'ya'yanki ɗa shida ka yi wa mace ciki ta haifi ‘ya'ya shida don bala'i ka gudu ka tafi kabarta wannan ai ba zuciyar musulunci ba ne wannan zai sa in sun musulunta su ƙi yadda ‘ya'yan musulmi su aure su ba daidai ba ne wallahi kuskure ne wannan Allah ba ki yadda za ki yi Allah ce maka miki ina ba ki shawara ki ɗan nemi ‘yar sana'a da za ki ɗan ri kina siyarwa kina ɗan samun abin da za ki riƙe yayanki amma kai ki koma kafirci kuma idan ya dade bai dawo ba a je gurin alkali ya kashe auren ki wani sabon auren ko da yake yanzu mai yaya shida ina za ta je wa ma zai kwashe ta yaya shida a garin nan dai kam sai dai wani taimakon Allah Allah ya sauke wannan tace assalamu alaikum ina da tambaya kamar haka malam ni a mai gidana mai neman mata ne to mu kuma dai wannan shekara dai irin tambayoyin da za a yi mana kenan ba wata tambaya mai dan daɗi daɗi mai gidanta mai neman mata ne ta ce nayi nayi ya bari yaƙi daga ƙarshe sai su ce min da shi sai su ce min wai ai shi namiji ne wai zai yi abin da yake so kuma bai kamata a sa masa ido ba wai a kyale shi tunda miji shine namiji abin da ya ga dama zai yi duk wanda ya faɗi wannan bai da kirki bai da hankali kuma bai da addini a ina aka ce dan mutum namiji ne yayi abin da ya ga dama kuna da abin mamaki da yawa a cikin lamarinku duk matar da mijinta yake neman mata ta yi ta yi ya dena bai dena ba to ta kashe auren saboda zai iya zuwa jawo miki ciwo cuta amma na ce ta yi ta yi ya dena yaƙi ba cewa ne duk matar da mijinta yake neman aure ta kashe aurenta ba ba haka nake nufi ba in an yi ya dena yaƙi kuma duk mijin da aka san yana neman mata ku dena ba shi yarku ai a garin ana iya ganewa a wani yana neman mata to da zarar an gane yana neman mata to kar a ba shi a ya je can ya je ya nemo wani wuri sai dai in ba sani ba da haka ki ci gaba da addu'a a ci gaba da yi masa nasiha idan akwai wani malami a garin da ya yarda da shi yake ganin girmansa a hada shi da malami ya masa nasiha ke kuma duk abin da ya shafi hakkinsa a kanki na auratayya ki rinka bashi kar ya zama kina tauye masa haki akwai wanda aka yi mai magana ya ce to baya samun matarsa yadda yake so baya samun matarsa yadda yake so daga yau yan hizba ke duk matar da ta zo mai goyo ne a daina barinta a rana ke ta so ke wannan mai farin kaya shigo da yaron inuwa kun ji ko doka ce in mace tana da goyo tana da yaro kar a batta ta zauna a rana a sa ta ta shiga ciki shigo inuwa ku dan mammatsa mata da dai na san mata suna da tausayi amma ban san ya aka yi kuka canja ba Allah ya sauke tambaya ta ta ƙarshe muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi ina neman alfarma don Allah malam a taya ni da addu'a Allah ya bani miji na gari ta ce kuma da da yayanta shekararsa yau goma sha biyar bai samu haihuwa ba ita ba miji yayan kuma ya yi aure ba haihuwa mashakil ya Allah ka aurar da ita ga miji na kwarai Allah ya sa ta dalilin wannan karatun na Ramadan da addu'a nan mu ji bayan sallah an aurar da ki aiko mana goron gayyata Allah ya aurar da ke ba ke kaɗai ba duk wata da ta kai munzalinta ya aure ba ta samu damar yin aure ba ya Allah ya Allah ka aurar da ita Allah ya ba ku mazaje na ƙwarai ‘ya'yan arziki mutanen kirki kuma kuma ɗin Allah sa ku zama na ƙwarai akwai ‘yan matsaloli akwai wasu yara da aka kawo iyayen suka kawo kuka su ma a yi musu addu'a Um, sun kai munzalin aure amma babu mijin auren ko idan ya zo sai ya tafi da ya zo an ce ka fito sai ya gudu wata kuma ma ko tayawa ma ba a yi ba wani ma ya zo ma ya ce yana so ma bai zo ba da yawa wannan yana faruwa ba sai kun yi haƙuri kuna da yawa ne a gari Allah ya muku albarka shi yasa din kina so ki ɗan yi kasuwa to ki kame kanki ki rinka zuwa makaranta kina saka hijabi kina rufe jikinki ba kya bin maza akwai takardar da aka aiko a wurin tafsiri na maza cewa wani yaro cikin samarinku a nan garin ya ce malam ya ce Allah ya jarabe shi da yin chatin da mata irin chatin na zina akwai chatin da ake na zinace-zinace ta waya ne amma a yi ta tsiya ya ce kuma da 'yan matan garin nan yake yi ya ce wallahi malam wannan masifar ta amfani da wayoyi da daddare da cacin da maza chatin na zinace zinace kamar ga ta gashi yace ya zama ruwan dare yan matan garin na abinda suke kenan to tun daga kuna na tara ku a gabana ku ji tsoron Allah hijabinki ya koya miki mutunci karki bari namiji yaudare ki karfe biyun dare karfe sha biyu yana chatin da kena turo miki abin sha'awa kina tura masa ki sani zaki haifi ya wallahi sai an yi da ita kuma duk namijin da zaki ga yana wannan chatin din da ke bai zai aure ki ba yaudare ki yake so ya same ki ya lalata miki budurci ya ƙara gaba namiji yana da yaudara na sha gaya muku a karatu yanzu kun yi wa iyayenku adalci sun ba ku dama kun rike wayoyi manya kuna kuna chatin da samari saboda ba ku tsoron Allah saboda ba ku da kirki yanzu a wannan zamanin yanzu ba za ki iya bin Allah ba har wani namiji a garin ne yaudare ki yana bata miki dare ke baki sallah ba ke baki karatun Qur'ani ba ke baki salati ba kawai ya ta turo miki abuwa na fitina wata ma ita take ta da shi daga bacci bai da kyau kuma anan nake jan hankalin iyaye ku yi kokari ku kula da 'ya'yanku masu manyan waya wallahi hadari ne a wannan zamanin bawa yarinya budurwa waya babba wacce za ta yi whatsapp facebook twitter da sauransu a batta da 'yar karamar waya da kani kashi nokia 2500 wallahi shi fi alheri akan a bata babbar waya ta lalace ga yarinya ko abincin abinci a gidansu babu abinci fa da za a ci na dare a gidansu babu na rana da kira ake samu amma tana rike da wayar 350 samari ne suke siya musu waya wata saurayinta ya rike ya rike ya rike zai canja sai ya dauko sai bata tunda ya dauki waya ya baki kan ai dole ya hana ki bacci bai da kyau kuma duk abin da za ku yi na lalacewa ku sani ba ku ne farkon lalacewa wasu riga ku sun tafi wasu sun mutu a banza yanzu akwai 'yan matan da 'yan kalare na samarinsu ɗan kalare ɗan giya ɗan kalare mai riƙe adda da wuka ɗan kalare mai kashe mutane ɗan kalare mai shan wiwi mai shan kaza wai ita shine saurayinta har yawo ake da su a garin nan daga yarinya mace budurwa tana tsakiyar maza wai ita ma wai wai wai ita ma wai idanta ya buɗe ba ƙauye ya 'yar ƙauye kina cikin ƙauye kina saban Allah da kin bi Allah kin yi auren mutunci ya fi miki alkhairi za ki gama yawace yawace da su su gama yawo da ke ki zo aure ya gagara ai suna nan yan matan sun gama yawon iskancin su suna buƙatar auren ko a shawa ba wanda ya zo gidansu yayi haka za ki sha zama wallahi ki gama girman ki auren ya gagara sai can ƙarshe wani abokin babanki yana da mata uku ya zo ya ce bari ya taimaka miki ya rufa miki asiri ki je ki haɗu da tsofaffin mata iyayenki su ta gana miki azaba ku daina yi kar wata ta yadda wani saurayi ya yaudare ta ni daina siya ta gare ku kuma zan yi ta yin wannan abin har na bar garin nan in Allah ya so yadda Allah ya muku afuwa Allah ya ganar da ku Allah ya ganar da mu Allah ya tsare mana zuriyar mu a zan rufe da yan tambayoyi da cikin karatun da ya gabata khalas